الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته mu da sake hallara majalisunmu da ke masallacin alburhan don ci gaba da karatu a cikin littafin al-muqaddimatul izziya na Sheikhul Allama Abul Hassan al-Manufi ash-Shadhili rahimahullahu ta'ala akan mazhabar Sadatul Malikiyya Allah ta'ala ya musu rahama yau muna ranar Alhamis ɗaya ga watan Rabi'un Thani Rabi'un al-Akhir kenan wata na hudu lissafin hijira shekara 1441 wanda kuma ya zo daidai da 28 ga watan ga watan nuwamba watan 11 shekarar miladiya 2019 a yau za mu tashi a sabon fasali فصل الصلاة المفروضة خمسة wannan fasali ya ce as-salatul mafrudatu khamsatun salloli na farilla guda biyar ne wannan fil yawmi wal layla abu ne da dare gaba daya saboda hadisin wani dattijo da ya zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa ya rasulullah kam alayya min as-salawat sallah nawa ne a kaina sai annabi sallama yake masa hunna khamsun illa an tatawwa su biyar ne sai dai in kuma nafila zakai sai yace la azidu alaihinna wala anqusu to ba zan ƙara ba a kansu na nafila ba zan iya ba biyar ɗin sun ishe ni wala an kusu kuma ba zan rage ba zan yi su biyar ɗin ba rage annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce aflaha in sadaka in da gaske yake hakan ma yayi rabo saboda ai babu wani abu ba aikin da za ka yi wanda zai yardar da Allah maɗaukakin sarki kamar ka sauke farali. In ka sauke farali, to ka nemi yardar Allah. Nafila tana ƙara kusantar da kai ne zuwa ga Allah, har ka zama zaɓaɓɓe cikin zaɓaɓɓun Allah, ka zama waliyu cikin waliyan Allah. Nafila ita take ƙara matsa mutum kusa da Allah, amma farali yana hukunta mutum yardar Allah wanda duk ya kiyaye farali ba abinda zai na shiga aljanna tunda manzo sallama ce aflaha in sadaka in da gaske kai yake ya rabu yayi rabu in da gaske yake yayi rabu cikin hadisi kudusi annabi alaihi salatu wassalam yana cewa Allah madaukakin sarki ya ce ma taqarraba ilayya abdi bi shay'in ahabba ilayya mimma aftaratuhu alayhi bawa na bai kusace ni da wani abun da na fi so kamar ya yi abun da na wajabta masa da haka salloli biyar nan sun ishi mutum tsira ko bai yi nafila ba amma ita kuma nafila idan farilla ta yi kyau to nafila za ta kusantar da bawa zuwa ga ubangiji daɗin aikin alkhairi ne idan farilla ba ta yi kyau ba nafila za a yi faci da ita wa farilla da ta samu aibu da ta waya kamar yadda ya tabbata shi ma a hadisi ingantacce wannan hadisin wannan dattijo ingantaccen hadisi ne malamai musamman jimhurin malamai sun yi dalili da shi wajen rashin yarda da wajibcin duk wata sallah in banda biyar dinnan a gurin jimhurin malamai ba kuma wata sallah ta farilla ta wajibi in banda biyar dinnan za ku samu sabani akan sallar wutiri shin sallar wutiri wajibi ne ko sunna mustahabbi za ku samu sabani akan sallar tahiyatul masjid shin sallar gaisuwar masallaci wajibi ne ko kuma sunna ce to ire-iren waɗannan salloli da aka yi sabani akan wajabcinsu ko rashin wajabcinsu ƙa'idar jimhurin malamai shine babu wata sallah wajibi ta shida da haka waɗanda suka tafi akan wajibcin irin waɗannan sallolin to wato wani ɓangare ne wani sashe ne daga cikin malamai wanda ba su ne jimhurin malamai na duniya ba na fikihun musulunci ba waɗannan salloli guda biyar babu sabani akan cewa su ɗin farilla ne babu sabani ijima'i ya kullu akan cewa waɗannan salloli guda biyar farilla ne ijima'i ya kullu akan salloli na farilla fa sallolin nan guda biyar da malam zai irga mana su farilla ne amma ba za mu ce ijima'i ya kullu akan sallolin farilla guda biyar bane an gane bambancin ijma'i ya kullu akan sallolin na biyar farilla ne amma ba ijma'i bane cewa salloli biyar ne kadai farilla akwai masu ganin tahiyatul masjid ma farilla ne akwai masu ganin sallar wutiri ma farilla ce don haka mahalli ne na ijma'i waɗannan salloli guda biyar kuma iliminsu saninsu a musulunci ilimi ne na larura duk musulmi ya san sallolin nan guda biyar ba wani musulmi wadda yake bukatar sai ya je makaranta ko sai ya yi bincike kafin ya san waɗannan salloli guda biyar malam ya ce salloli na farilla khamsatun guda biyar ne الظهر sallar azhar wal asr da sallar la'asar wal maghrib da sallar maghriba wal isha'u da sallar isha was subh da sallar asuba ko alfijir waɗannan su ne salloli guda biyar kuma sanannu ilimi na larura kuma idan ka ji dalili ya yi magana akan sallah rukuni daga rukunan musulunci to wannan sallar ake nufi buniyar islamu ala khamsin shahadati an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa iqami salati ita ce wannan sallar fa in tabu wa aqamu salata wa atu zakata wa aqamu salata wannan sallar ake nufi malam yace walikulli wahidatin minha waqatani kowace ɗaya daga cikin sallolin nan guda biyar tana da lokuta guda biyu wannan saboda rangwamen irin na Allah madaukakin sarki Allah subhanahu wataala ya sanya dukkan sallolin nan guda biyar kowace tana da lokaci guda biyu ma'ana kenan akwai lokaci na asali akwai lokaci na alternative akwai alternative yawa akwai wata mafita sai Allah ta'ala ya bar mu don mu numfasa saboda ya gina addinin sa kan musamaha akan rangwame da sassautawa yuridu Allahu bikum al-yusra wa la yuridu bikum al-usra Allah yana son ku ne da sauki baya son ku da wahala ikhtiyari ikhtiyariyun wa daruriyun lokutan nan guda biyu akwai lokacin da ake ci musa alwaktul ikhtiyari lokaci zababbe wanda shari'a wato tafi ta zaɓe shi ta fifita shi in an ce zaɓa ai zaɓa fifita ne da darajawa naka nan ikhtiyari shine zaɓaɓɓen lokaci a wajen shari'a mafifici mafi falala wanda shari'a ta ainihin wato zaɓe shi daga sauran lokuta ana ce masa ikhtiyari ana ce masa kuma muktari eh muktari wato lokaci zababbe wa daruriyun da kuma wato lokaci na laruri to in kun ji an ce laruri ku duk bahaushe ya san me ake nufi da laruri yawa amma dai kuma ba laruri na na malam bahaushen ba don ya san laruri amma bai san haƙiƙanin laruri ba ko an kace masa laruri ya san ya san kalmar laruri amma menene haƙiƙanin laruri to sai da sau da yawa bahaushe yakan ɗauki haja bukata ya ɗora ta akan larura alhalin akwai larura akwai bukata akwai kamala akwai kuma kwalliya akwai larura akwai bukata akwai kuma cika akwai kuma kwalliya yanzu kamar a ɗakin kwana kamar mai larura mu ce gini da rufi larura ne buka a e gini da rufi ya ce da window da window larura ne kamar haske bukata ne bukata ne kamar silin kamala ne kamar a fanka yana cikin fanka fanka bukata ne fanka yana layin bukata ai tana da akwai wani amfani da take ita da haske da wa suna ba da amfani ne na haka amma dai ba sai da su ba a rayuwa a wurin yawa kamar silin kamala ne ko ba shi za a rayu kamar fenti ba shi kuma kwalliya ne to haka ne abin yake to a abubuwa na rayuwa maka haka ne akwai abin da larura ne akwai abin da kuma bukata ne ita larura wato duk abin da aka ce masa larura shine abin da ba ka da wata makawa sai shi ba ka da wata makawa sai shi in ku ba haka ba to za ka shiga cikin barazana a lafiyarka ko barazana a rayuwarka ba ka da wata mafita inda kana son zaman lafiya sai shi to wannan shine larura haja kuma shine kana iya surviving ko ba shi amma kuma a cikin damuwa to ba wai kawar da damuwa shine larura ba a'a kar mu ce duk yanzu na a larura mu kana da bukata kawai larura a damuwa ba ta zama larura sai ya zama ba ka da wata mafita sai wannan daga nan kuma to sai dai lafiya ta tabu ko kuma rayuwa ta tabu amma haja kuma shine kana cikin kunci idan baka samu wannan ba mun yi misali da haske aka ce daki ba haske akwai kunci amma kuma ba zai hana kuma rashin haske sa a shiga alaluma wurin kwanciya a kwanta a bacci ba idan babu fanka akwai kunci amma ba zai hana kuma a shiga a bacci ba ko da za a yi bacci a cikin damuwa amma abin da yake kuma kamala shine abin da zai ƙara kyautatuwar abu abin da zai kara ingantuwar abu yanzu da muka ambaci silin wanda ya rufa sai zo yi silin to ɗakin zai fi ingantuwa saboda turiri zai ragu a cikin ɗakin sannan wasu amfani da silin yake da shi duk za su za su ɗakin zai ɗan yin dinga ɗan sanyi haka ba zai yi tsananin zafi da turiri ba da sauransu to wannan kamala ce ga ɗaki to tahsini kuma shine abun to amma in kun kula abun da muka ce masa kamala in kun kula ko da ba shi za a rayu kuma ba tare da rayuwa a cikin wahala ba ba tare da rayuwa a cikin damuwa ba ba kaman bukata ba bukata za a rayu amma cikin damuwa ba kaman larura ba larura kuma rayuwa ce ba za ta gudana ba to tahsini shi kuma kawai daɗin gani ne kawai yadda ranka yake so ne amma ba shi da alaƙa da warware wata damuwarka shi ta hazini ba shi da alaƙa da warware wata damuwarka rashin sa ba zai hana komai ko damuwar ba zai saka ba in ka ji damuwar kai ne kawai ga yadda kake son ganin abinka kuma ba gan shi haka ba sai ya zama maka damuwa to wannan kuma sai ka ji saboda wani ko ko ko ko ko sketin yace a masa yazo ya ga dan wani abin da bai masa ba shi sai wani na tsaki a to wannan kuma damuwar ka ce ba damuwar asali ba ce ta ɗan adam kai ne a halinka ne haka don haka laruri da muke nufi da shari'a ta shine larurin da shari'a take nufi ba larurin bahaushe ba don bahaushe ce ya zama wa'ina abubuwan da muka lissafa guda hudun bahaushe duk sai ambace su larura sai ambace su larura yanzu shi sketching kawai wani zai ce maka larura ne ce a zamanin yanzu nan ba suke cin ai gini sai ka ji a ce ai ru ai ruba zai dinga yi yana kaza yana kaza ai yanzu ya zama larura ai yanzu a zamanin yanzu ya zama larura saboda ba zan mai larura ba to lokaci na laruri mu dawo kansa shine kenan lokacin da sallah ba ta samu a zaɓaɓɓen lokaci ba har sai da ta shigo wannan lokacin amma fa ba abu ba yadda mutum ya iya yinta a zaɓaɓɓen lokacin ya fi ƙarfinsa yinta a zaɓaɓɓen lokacin muktarin ya fi ƙarfinsa ba zai yiwu ba kwata-kwata malam zai zo ya kawo mana misalai na larura a shari'a an fahimta? yau bari da Nta? Ai, don haka, malam zai zo gaya mana me ake nufi da larura. So, yanzu dai mun fahimci cewa lokaci iri biyu ne, laruri da kuma abin ikhtiyari da kuma laruri. Idan ba manta ba a karatunmu da muka yi a ahalari da ashmawi, mun yi maganar lokaci na uku, wanda malamai musamman malikiya ba su da shi, shi ne iftirari, iftirari, shi kuma matsuwa matsuwa ya sha bamban da laruri e matsuwa shi mun yi magana a kansa a wancan lokacin abin da ya sa malikiya ba su da shi saboda shi wannan na iqtirari na matsuwa shi yana sabbaba hada sallolin ne in an kaji jam'u taqdim to ai an jawo sallar gaba an yi ta a farko kamar la'asar a yi ta lokacin azahar shi ne takadim jam'u takadim to yanzu wannan la'asar ɗin an yi ta ne a lokacin iftirari ba laruri ba yanzu ba a laruri aka yi ta ba a iftirari aka yi ta shi ne wato matsuwa an shiga wani matsuwa ne ya sa aka bukaci a yi haka ko kuma a ɗauki a zahar ɗin ana gani ba laruri daga larurin da malaman fikihu suka lissafo ba a'a wata matsuwa ta sa a zahar ɗin ba ta yiwu ba da nufin za a ja ta a kai ta lokacin la'asar don a haɗa su a yi tare wannan ma ya zama iftirari da haka jam'u taqdim da jam'u ta'khir wannan ana ce masa ittirar amma su malikiya ba su da shi saboda ba su da jam'u taqdim ba su da jam'u ta'khir su jam'in su suri ne suri malikiya suke da shi jam'u suri su daga daga sura sura na na na, na, na hoto na kamanni wato jam'i ne an hada ne sallolin guda biyu a, a, a kama kamar hada salloli biyu ne amma a haƙiƙa ba ba, ba, ba an hada salloli biyu ba ne a haƙiƙa kowace a lokacin ta aka yi ta amma a kamanni ga mai gani zai ga kawai an yi saloli biyu ne lokaci ɗaya jam'u suri wato surarsa sura ce ta jam'i amma haƙiƙarsa haƙiƙa ce ta kowace sallah lokacinta kamar azahar da la'asar su a malikiya in dalili ya sa za a haɗa azahar da la'asar to sai dai a tura azahar ɗin ƙarshe a jawo la'asar ɗin farko ta yadda kana idar da azahar lokacin la'asar ya shiga sai kuma kai la'asar misalin ka shiga azahar karfe uku da minti goma kana sallamewa da irin minti taran nan da irin minti irin minti irin irin minti sha da minti da minti ashirin kana sallamewa da irin ishirin da taran nan kana tashi kai kabbara da rabi na kuka saba kiran la'asar shikenan sai ya kabbara sai ya zama azhar yayi ta a ƙarshe a dungun lokacinta la'asar kuma a farkon lokacinta sai zama kamanninsa kamar mai jam'i amma ba jam'i ba ne shi ne jam'u suri a wajen malikiya ke sa an kunkula a jam'in magariba da isha a malikiya ba wai ba a yi ba ne duk da na ga masallatan na cikin gari har da manoma ta wuce wasu ba amma jam'in magariba da isha ɗin kamar babu a littafin malikiya kuma alhalin akwai to amma sai dai sun tsaurara ne saboda su ba su da jam'i sai suri, haka idan za a yi jam'in magariba da isha saboda ruwa, a malikiya ba a magaribar da wuri, za a yi jinkirin shiga magaribar a ɗan ɓata lokaci, sata yadda idan an yi magaribar an idar sai kuma a tashi a kira sallah a cikin masallaci kowa baya ji sai cikin masallaci wanda suke nan, su za a kira. To idan aka yi kiran sallar a nan kuma sai a tace sai a yi isha ta haka su ba sa jam'in magariba da isha a irin lokutan da muka saba jam'in magariba da isha a lokacin magariba kai tsaye sai an ɗan tura lokacin sai duhu ya ɗanyi saboda ba su ba su da jam'i na takadimi ko ta akhiri su kawai suna da jam'u suri ne to shi sa malam za ku ga dumul littafin ma ba sa ambaton wannan lokacin na iftirari mala yace falistiyariyu lizuhuri min zawali shamsi li akhiril qama duka waɗannan lokutan da malam zai ambata ya tabbata ne a hadisi ingantacce hadisin jibrilu da ya zo ya samu manzon Allah sallama kwana biyu rana ta farko kamar yau alhamis din nan ya zo ya jagorance shi tun daga sallar azahar har zuwa sallar asuba ta washe gari sannan ya dawo da azahar washe garin kamar gobe juma'a kenan a lokaci na biyu yau alhamis ina ba da misali ne kar a ce alhamis juma'a ya zo masa ban ga riwaya da ta ambaci wani rana da wace rana da wace rana ba ce da ya zo masa kamar yau alhamis da azahar sai zo masa a farkon lokacin azahar ya masa azahar ya zo a farkon la'asar ya masa la'asar haka magariba haka isha haka asuba washe gari kamar gobe juma'a bai zo da azahar ɗin irin lokacin alhamis ba sai da sai a ƙarshen la'asar ɗin a ƙarshen azahar ɗin sai ya zo shi sai ya masa sallar azahar da ya tafi bai dawo la'asar a irin lokacin jiya ba tunda zai dawo irin lokacin jiya to ana idar da azhar ne zai ce tashi mi la'asar sai ya dawo masa a lokaci na biyu sai aka yi magariba ne ya dawo masa a irin lokacin jiya don ya nuna masa matsin lokacin isha ya dawo masa a lokaci na biyu asuba ya dawo masa a lokaci na biyu bayan sun idar da sallar asuba sai ce masa ya muhammad sallallahu alaihi wasallam yace tsakanin lokacin jiya da na yau a nan lokacin yake tsakanin lokacin jiya da na yau a nan lokacin yake da haka daga nan aka gano kowace sallah tana da lokaci guda biyu da haka abin da malam zai faɗa ɗin nan karantarwar wannan hadisin ne da muka magana akan su yanzu malam yace falistiyari falistiyari lizuhuri min zawali shamsi li akhiri qama zababban lokacin azhar daga zawali shamsi daga karkatar rana ne li akhiri qama zuwa ƙarshen ƙama ƙarshen tsawo ƙama shine tsawo amma ba tsawon ka ba ba tsawuna ba tsawon komai duk wani abu ma'abocin iyaka to iyakarsa ƙamarsa an fahimta don haka ƙamar kofin nan tsawonsa ƙamar littafin nan tsawonsa to idan inuwa ta karkata yadda a wajen masana hasken rana suna da wani abu a cikin iliminsu da ake ce masa zillu zawal wata inuwa ce wacce akwai wani yanayi na shekara wasu ‘yan watanni uku zuwa hudu da ake samu a shekara wanda rana tana karkata tana, tana zuwa tsakiya da sauran inuwa inda kun sani yayin da rana ta fito ta alkibla to duk wani abu da rana ta hasko shi akwai inuwarsa a yamma tunda ɗagowa take yi tana ɗagowa inuwa tana raguwa ne tunda tana yi wa yamman ne naka inuwa tana raguwa har zuwa lokacin da za ta zo tsakiya in ta zo tsakiya ta raba duniya tsakiya to zai zama inuwar kowane abu tana gindinsa to sai dai wannan inuwar take gindin abun a bisa yanayin shekara akwai wani lokaci da ranar tana tsakiya amma inuwar kuma ta gota inuwar kuma ta gota amma kuma rana tsakiya take to wannan ɗan sauran inuwar ta gotawan malaman fiqh suna ce mata zillu zawal inuwa ce ta zawali to idan an tashi lissafin kama ana cire ta a irin wannan lokacin ana cire ta to abinda ake nufi da kama kuma shine inuwar wato tsawon kowane abu to in an ce akhirul kama daga zawali rana in ta yi zawali ba yanzu inuwa za ta gota ba ya danganta a wani sashe rana take idan rana tana gabar ne ta dama tana kudun gabar kenan a lokacin haka rana take fitowa to zai zama inuwa tana bin tana bin yamma maso arewa ne har ta zo ta gota ta arewa ta yi gabar idan rana tana kudu maso gabar ne arewa maso gabar ne to zai zama inuwa tana bin arewa maso kudu maso yamma ne da haka hatta zo kudu maso gabar hatta hatta yi gabar to ya danganta to idan rana ta gota to inuwa za ta gota ta ɗauki nahiyar gabar sawa'un ɓangaren dama ne ko ɓangaren hagu za ta ɗau nahiyar gabar to rana tana ƙara yin yamma inuwa tana ƙara tsawo ta gabar to lokacin da inuwa ta zo daidan tsawon abu in ka ga inuwa ta zo daidai tsawonka to komai ka ajiye ma in batir ka ajiye ma za ka ga daidai tsawonsa take ba za a ce dan ka ganta doguwa a tsawonka kai tsammanin ka ajiye batir ma za ta kai zai kai tsawonka ba a tsawonsa ne shi ma shine asirul kama shi ake ake cewa kama tsawon kowane abu to amma a irin lokacin da ake da zillus zawal to za a cire wannan inuwar kenan a irin wannan lokacin inuwa za ta iya zuwa daidai tsawonka alhalin kuma bata azhar bata yi ba saboda akwai wannan ta karin a ciki sai an cire gwargwadonta to wannan na masana abun ne waɗanda wato suke da ilimin al'amari shi yasa ladan babban mutum eh ladan babban mutum ne aiki aka aka rage masa shi yasa ya yi arhaladancin amma ladan babban mutum ne a lokacin da za a ce ladan ne yake kula da waɗannan abubuwan kafin ya kira sallah kaga dole sai da babban ilimi to amma yanzu an hutasar da ladan cewa za a ce a zahar karfe ɗaya ba ruwan kowa ma da rana don haka malam ya ce muhtari yana nan zuwa ƙarshen kama ƙarshen tsawo wa huwa awwalu waqti dhuhr wa waqti al-asr to shine kuma farkon lokacin la'asar nan ku kula wani abu da malam yace wa huwa kuma shine kenan da zaran inuwa ta kai wannan lokacin azhar ta kare la'asar ta ta fara yanzu abin tambaya shine kenan tsakanin azhar da la'asar babu lokacin babu lokaci ba wani gab amsa shine babu azhar tana fita la'asar take shiga tsakanin su babu gab ko na kiftawar ido wannan shi yasa ake cewa suna da alwaqtul mushtarak akwai wani lokaci da ake ce masa alwaqtul mushtarak lokaci da suka yi tarai lokacin da azahar ta kawo dungu ta zo kan wannan gabar rabuwar la'asar ta zo kan wannan gabar karbar to wannan lokacin na azahar da la'asar ne duka tare me yin azahar in ya san raka'a ɗaya a lokacin ya san azahar ko da ya ƙarasa sauran ukun daga baya ma'ana bayan tunda lokacin tafiya yake ba zai tsaya ba me yin la'asar idan ya kabbarar harama a wannan lokacin ya yi la'asar a ya shiga la'asar a lokacinta to da kun san idan mutum ya kabbara la'asar ba a waktul mushtarak ba ba ta yi ba an fahimta sai lokacin sallah ya ake yi ta haka idan waktul mushtarak bai shiga ba sai mutum ya kabbara la'asar kuma ba jam'i ba ya yi tsakanin azahar da la'asar ba ta yi ba amma idan alwaktul mushtarak ne ta yi za a iya azahar a lokacin za a iya la'asar a lokacin duk lokacin su ne to suna tarayya sosai suna tarayya a irin wannan matsatsan lokaci amma sai dai matsatsan lokaci ne takaitacce ba shi da ba shi da tsawo eh ba shi da tsawo ya guri ka tanade ta eh na'am malam ya ce walil maghribi afwan wa akhiruhu ila firari shamsi ƙarshensa kuma na ɗin na al'asar ila firari shamsi zuwa fatsin rana ba zuwa faɗuwar rana ba zuwa fatsin rana rana za ga tana tasowa tana da fari tana da ƙarfi haskenta tun baka iya juran ganinta har ka zo kana iya saƙwar idanka a cikinta, to lokacin da rana ta yi fatsi, ta yi yalo, ta yanda idanka yana iya ganinta, ƙarfinta ya, ya ragu. Wasu malamai suka ce ta yanda za ka je haskenta a kan goshinka, to wannan lokacin muhtarin la'asar ya ƙare. Daga rana ta kai wannan yanayin to zaɓaɓɓen lokaci na falala na la'asar ya ƙari amma ba jama'a ku fahimta cewa duk wannan lokacin a cikin falala ake a cikin lokacin mai falala ake har sai an kawo lokaci na biyun nan ne sannan ne aka fita daga lokaci mai falala dama mun yi mun yi magana a baya malam yace wujuban muwassa'an wajibci ne mai yalwan lokaci malam yace walil maghribi bi ghurubi kursi shamsi magariba kuma yana farawa ne da faduwar ko da bacewar shine guru kursi shamsi kollon rana kokon rana shine kurs da faduwar koko ko kollon rana magariba take shiga nan ku duba yadda malam ya zo da da, da, da wata kalma mai zurfin ma'ana da ce ƙursu shams in yace bi gurubi shamsi da faduwar rana shine zancen amma me yasa ce qursu shamsi saboda kan rana ta fadi kaga haske bayan ta- ai rana in ta fadi da zaran ta fadi za ga haske za ka ga ja wurin da ta fadin amma babu babu kokonta babu kwallanta amma dai ga nan haskenta a wajen to wannan ba zai hana sallar magariba ba kuma ba zai hana shan ruwa ga mai azumi ba saboda abin da ake nufi faduwar ta shine a daina ganin kwallon ya faɗi shi ya buya ba haske ba na wanda zai ce ga hasken rana nan sai ka ce masa to ina take na ga haskenta amma itan ina take da haka kuma kalma ce mai matukar amfani a karatun da haka ba wai bacewan hasken rana ba a bacewan ƙwallon rana shine faduwar rana da yake hukunta sallar magariba ko shan ruwan mai azumi wa huwa mudayyaqun ghairu mumtaddin malam ya ce amma shi lokaci ne mai kunci shine mudayyak lokaci ne mai kunci ghairu mumtaddin ba mai tsawo ba eh ba mai tsawo ba yuqaddaru bi fi'liha ba'da tahsili shurutiha ana kaddara shi ne shi ana kaddara shi da aikata ta bayan samar da sharuɗanta. an fahimta ana iya- wato da yace mal- malam da yace lokacin magariba lokaci ne mai kunci ba mai tsawo ba mudayyaqun ghairu mumtaddin mai kunci ne ba mai tsawo ba to yanzu da ya zamu gane shi shine malam sai ya faɗa maka hanya mai sauki da za a gane shi sai yace yuqaddaru za a kaddara yawansa tunda yanzu ba a baka shi ba a baka farkonsa da ƙarshensa ba to yanzu dole saninsa sai dai takadiri sai dai kaddarawa gwargwadon yaya kamar ka tambaya ne gafata malam to gwargwadon yaya zan gane lokacin magariba sai ce to shi yanda ake kimanta gwargwadonsa shine yuqaddar yanda ake kaddara ake kimanta gwargwadonsa shine fi'luha ba'da tahsilu shurutiha aiwatar da ita bayan an zo da sharuɗanta. Da haka, da yin ta ita kanta, da, da yin abubuwan da ba a yin ta sai da su, kamar me, tsarki, alwala, kenan da zarar rana ta faɗi, muƙaddara, rana tana faɗuwa, mai talge ta bari mai noma ya bari mai kwallo ya bari an fahimta ɗan ataɓa ya tsaya dume wata hidima daga lokacin ya tsaya domin lokacin ba zai ɗauki wasu bukatu ba lokacin zai ɗauki bukatun sallan ne kadai da ita don haka idan dan a caɓa tafiya yake to zai iya garzayawa masallaci bukatun sallan ne an fahimta yawwa don haka abinda lokacin kaɗai zai iya ɗauka shi ne wato yinta da sharuɗanta za ka iya zuwa banɗaki za ka iya zuwa kai alwala sawa'un banɗakin nan bayan gida ne ko fitsari ko wankan janaba ko wankan haila sannan a fito a yi alwala sannan kuma a shiga sallar to duk wanda ya yi wannan ya yi magariba a kan lokacinta da a ce mace rana za ta faɗi ta shiga banɗaki ta yi wankan haila ta fito ta yi alwala ta cire tufafin da ke cikin jikinta na jini ta sanya tufafin sallah ta fuskanci alkibla ta yi kabbarar harama ta yi sallah magariba ta yi ta akan lokacinta saboda ayyukan da ta yi ayyuka ne da suka danganci sharuɗan sallah haka ta yi ta akan lokacinta haka kenan ba wai lokaci ne iri ɗaya da kowa ba ya danganta da kai wani hali kake ciki ya danganta da kai menene wace irin ɗawainiya ce lokaci dai ɗauke ka na sallar wani alwala ne kadai wani sai ya je banɗaki wani wanka ne shi to duka kowa an ba shi dama gwargwadon wajibin da yake kansa ya sauke kafin sallar ta yiwu lokacin zai iya ɗauka kaga kenan wani zai iya yi a minti sha biyar wani zai iya yi a minti ashirin wani zai iya yi a minti ashirin da biyar wani zai iya yi a minti talatin haka lokacinta mai kunci ne ya danganci mai yinta jama'a an fahimta yawa da haka kar wasu su dauka cewa a lokacin sallar magariba saboda kuncinsa da haka gwargwadon yinta da sharuɗanta sai ka dauka cewa abin da ake nufi gwargwadon alwala da yin sallar da haka duk mai wanka lokaci ba zai jira shi ba mai kashi lokaci ba zai jira shi ba shi ma a hakkinsa lokacin ta yana nan insha Allah an fahimta to haka ne lokacin sallar magariba yake malam yake walil isha'i min ghaibubati shafaqil ahmar na isha kuma daga bacewan ko ɓoyewan jan shafaki ila thuluthil lailil awwal zuwa ɗaya bisa ukun dare na farko shafaki shine asari na rana asaru dau'i shamsi wato alamar hasken rana shi ake cewa shafaki yana da kala biyu a lokacin da rana ta faɗi yana nan fatsi ne amma a hankali yana sirkawa yana ja don haka shi wannan fatsin shi ma shafaki ne wannan jan shi ma shafaki ne to sai aka ce maka ita isha ba ta shiga sai jan shafakin ya ɓace idan jan shafaki ya ɓace kuma to ba wani sauran haske a mafaɗar rana sau sai duhu kawai to shi ne isha ta yi haka idan shi wannan fatsin ya ɓace ya bar ja to isha ba ta shiga ba shi yasa ana bukatar wato masana lokaci suna cewa ana bukatar a samu aƙalla minti arba'in da biyar zuwa minti sittin tsakanin faɗuwar rana da sallar isha ba daidai ba ne ba a yi sallar magariba ƙarfe shida a kira isha shida da rabi akwai garaje aƙalla a kai isha ƙarfe shida da arba'in ko da arba'in da biyar saboda ta yi nisa ya shafakin ya gaba ɓacewa gaba ɗaya isha ta tabbata to ɓuyan jan shafaki shine shigan isha na zaɓaɓɓen lokaci to shi mumtaddi ne yana da ɗan tsawo ila sulufin lailil awwal zuwa sulufin dare na farko nan ce sulufin dare na farko ana nuni ne zuwa ga yankin dare uku shari'a tana da waɗansu wato ibadu da suke da alaƙa da dare sai zama galibi shari'a ta raba dare uku ne. Sulusun farko yana da alaƙa da farkon sallar isha. Sulusun ƙarshe yana da alaƙa da lokaci mafi falala na addu'a da ƙiyamun laili. Sai ya zama mu musulmai muna da bukatar musan yankin dare ukun nan. To, sulusun farko shine yanki na farko sulufi na biyu shine yanki na tsakiya wanda shi ban, ban san wata ibada da aka rataya a wannan lokacin ba sannan sulufi na ƙarshe shine asuluful akhir sulusun karshe to shi yadda ake sanin irin wannan shine faduwar rana ake lissafawa lokacin da rana take faduwa da lokacin da alfijir ke fitowa misalin idan alfijir rana tana faduwa karfe shida daidai alfijir yana fitowa karfe biyar daidai kamar a yanzu dinnan a misali karfe shida zuwa karfe biyar awa nawa awa goma sha ɗaya to awa goma sha ɗayan nan sai ka raba ta uku zai baka awa uku da toliya uku da minti ashirin awa uku da minti ashirin shi ne sulusun farko sai mu ce shida ko sai mu ce bakwai awa ɗaya takwas awa biyu tara da minti ashirin isha ta ƙare muktarinta. Kaga yanzu kabar mutum sai ya tsammanin cewa har ƙarfe sha biyu isha ne. Zuwa tara da minti ashirin a lokacin nan da muke karatu a yanzu, to zuwa tara da minti ashirin lokacin muktarin isha ya ƙare shi ne sulusun farko. Sulusi na biyu ka ɗauka a daga tara da minti ashirin ka ɗauka goma da minti ashirin, sha ɗaya da minti ashirin, sha biyu da minti ashirin, da minti arba'in, sha biyu da minti arba'in shi ne lokaci na biyu. Lokaci na uku shi kuma zai fara daga sha biyu da minti arba'in, sai ka tafi ƙarfe ɗaya da minti arba'in, ƙarfe biyu da minti arba'in, ƙarfe uku da minti awa uku da minti shi ne zai baka nawa yawwa awa uku da minti arba'in ko da minti arba'in ne ba da minti ashirin ba to to shi kenan to shi zai baka zuwa karfe biyar shi kenan shi ne sulusun karshe kenan yanzu sulusun karshe mafi falalan nan muna kyauta zaton yana farawa daga yaushe kenan daga daga karfe sha biyu da minti daga karfe ɗaya dai kenan daga karfe ɗaya isama to kaga shi ne ka raba dare kashi uku kashin farko da kashin tsakiya da kashin ƙarshe to kashin farko muktarin isha yana ƙarewa da ƙarewarsa malam yace wali subhi lokacin sallar asuba kuma min tulu'il fajr sadiq daga ketowan alfajir na gaskiya akwai kenan alfajir kadi akwai alfajir na ƙarya alfajir iri biyu ne alfajir na gaskiya alfajir na ƙarya yana rigayen na gaskiya akwai wani haske a ƙarshen dare da yake fitowa a tsaye a tsaye yake fitowa inda za ka dubi alkibla ta dama nesa ba za ka hango shi ba inda za ka dubi alkibla ta hagu nesa ba za ka hango shi ba amma za ka gan shi kuma a tsaye malamin fiku suka ce kamar jelar kura a tsaye ya dan baje haka to wannan wannan na barazana ne alat ne na cewa gari ya kusa wayewa. To, shi wannan inda za ka sa ido ka saurara zai ɓace. Shi asalin na gaskiya haske ne, wanda yake shi kuma yana yana ɗiɗaukowa da faɗi ne, ka ɗauka cewa sararin samaniya ne gaba ɗayan za a yaye, za a yaye duhunsa, da haka zai ɗauko dama iya ganinka hasken ne, hagu iya ganinka hasken ne, to shi wannan hasken tun kana ganinsa ɗan kaɗan ya fara, haka zai dinga buɗawa kamar tabarma, kamar ana ware tabarma, haka zai dinga warewa yana, yana ƙara faɗi, har sai ya washe sararin samaniya gaba ɗayanta, da haka shi ne asalin wayewar gari. to da zaran ya fara ɗin nan ya shata to alama ce ta cewa lokacin sallar asuba yayi saboda ba abin da ya rage sai kuma ya dinga budawa to wannan shine al-fajr as-sadiq shine al-fajr na gaskiya shine al-khayt al-abyad shine wato farin farar tuka shi kuma da alkhaitul aswad shine bakar tuka hasken nasa ba na gaskiya bane malam yace lil isfaril a'la lil isfaril a'la zuwa wayewar gari madaukaki al isfar shine wayewa bahaushe yakan ce sha gari yayi sha shine isfari to shi din ma akwai al'adina akwai al'a'la al'isfarul adina shi ne lokacin da alfijir ɗin nan yake warewa to ai idan hasken nasa ya ɗan idan ya buɗa da yawa to dole ai hasken zai yi tasiri a sarari amma kuma bai gama hasken bai gama mamayar sama gaba ɗayanta ba. To wannan isfari ne, gari ya yi sha ta yadda za ka ga takalminka, za ka ga takalmin ɗan uwanka, za ka gane wannan za ka gane wancan, za ka hango na nesa. Wannan isfari ne amma al'adina, ita kanta sama in ka kalle ta za ka ga ɓangaren yamma da sauran duhu. Al'isfarul a'la shine ya washe har ɓangaren yamma ya zama haske ya riga da ya baje sama gaba ɗayanta. Amma babu babu hasken rana babu hasken rana a alkibla amma sama kan gaba ɗaya ta washe wannan shine al-isfarul a'la to har lokacin shine ƙarshen zababban lokacin asuba. mala ya ce wa daruriyu lissubuhi larurin sallar asuba kuma min al-isfaril a'la shi kuma yana farawa daga wayewar gari wato na ƙarshe ila tulu'i shamsi zuwa faduwar rana shi kuma daga wannan lokacin da gari yayi shaɗin sama ta yayi gaba ɗaya ta haske to nan kuma zuwa fitowar rana shine lokacin laruri malam ya ce wali zuhuri larurin azahar kuma min awwali waqtil asr daga farkon lokacin la'asar tun da dama farkon lokacin la'asar ne yake karewa to daga farkon lokacin la'asar al muhtar na, na, na, muktari muktari na la'asar ila ghurubil ila ghurubi kursi shams wato zuwa zuwa boyewan kullun rana duk wannan azahar tana laruri daga la'asar ta fara azahar ta shiga laruri bata zama ramuko ba in kun ji sallah tana cikin lokacin laruri to bata zama ramuko ba ko ga wanda da gangan ya batta a lokacin zai yi ta ba ba ramuko bane lokacin ta ne kawai ya rage a wurin Allah bai da uzuri ya yi jinkirin sallah ya kawo ta wannan lokacin da gangan ba shi da uzuri amma ya yi ta a lokacin laruri wannan kuma tsakaninsa da ubangijinsa in Allah ya ga dama ya yafe masa in ya ga dama kuma ya tuhume shi da yayi jinkirin sallah zuwa laruri amma lokacin sallah ba ta fita lokacin ta ba malam yace walil asri larurin la'asar kuma min al isfirari daga fatsin rana ku bambance tsakanin isfar na asuba da isfirar na la'asar isfar na asuba da sinun shine wayewar gari al-iftirar na yamma kenan shi kuma fatsin rana ila waqtil ghurubi zuwa faduwar rana kenan ita ma al'asal larurin ta yana farawa daga wannan fatsin zuwa faduwar rana walil maghribi min al-faragi minha magariba kuma daga idar da ita ila tulu'il fajri zuwa ketowar al-fajr din larurin ta ne idan ka ji an yi sallama a masallaci kana namiji baka ta san mayin sallar magariba ba to ka sani cewa larurinta ya shiga maka ba tare da kana da larurin ba saboda in in a ce an yi dadda sallar magariba a masallaci kana can kana acini to kaga wannan kai yanzu kana kokarin ka kawar da sharuɗanta ne kafin ka yi ta kamar yadda muka ambata kai har yanzu a gare ka lokacin ta yana nan yawwa mala yace walil isha'i sallar isha larurin isha kuma min akhir thuluthil layli daga ƙarshen sulusin dare al'awwal amma na farko, ƙarshen sulusin dare amma sulusin na farko, ila tulu ilfajiri zuwa ketuwan alfajir. Nan in kun kula da sallar azahar da la'asar, da sallar magariba da isha tare suke karewa. Azahar kana iso la'asar sai ta fara laruri sai su kare tare da faɗuwar rana. Magariba tana iso isha sai ta fara laruri sai su kare tare da da ketowar alfijir amma asuba ita kadai ce larurinta ita tsakaninta da wata sallar akwai lokaci na neman abinci za mu iya tambihi ko tambihu tambihi yace man akhara salata ila alwaqti daruri malam yace wanda ya jinkirta sallah zuwa lokacin larura min ghairi udhrin ba tare da uzuri ba asima yayi sabo shine muka faɗa wal udhru abinda ake nufi da uzurin kuma al haidu kamar haila mace ce ce haila sai kuma wato jininta bai dauke ba sai bayan la'asar sai lokacin la'asar jini ya dauke mata kaga yanzu ita azhar ta haukanta amma a larura an gane wan nifasu da mai nifasi a ce jininta na nifasi bai dauke ba sai lokacin la'asar ko ko bai ɗauke ba sai tsakiyar dare kun ga akwai magariba a kanta amma a lokacin larura wal kufru da kafirci me ake nufi a nan shine kafiri ne ya musulunta da la'asar ya musulunta da la'asar lokacin azhar yana kafirci yanzu lokacin la'asar sai ya musulunta to ya samu azhar a laruri don haka kafircinsa a lokacin azhar ya zama larura yanzu musuluntarsa da ya yi sai ya sallaci azhar lokacin na irinsu ne dama wasiba da yarinta yaro bai balag ya balaga da la'asar lokacin azhar yana yaro da la'asar kawai sai ya balaga ya kwanta bacci bayan la'asar kawai sai ya mafarki to in ya tashi sai sai ya azhar a lokacin a lokacin lokacin lokacin irinsu ne dama yan laruri don haka shi yanzu azhar zai yi azhar sai ya la'asar waljununu da hauka mahaukaci ya warke da la'asar to zai yi azhar wal igma'u da farfadiya mai farfadiya ya farfado da la'asar wan naumu da bacci mai bacci ya farka da la'asar da yi azhar ba wan nisyanu da mantuwa mai mantuwa sai ya tuna da la'asar kuma bai yi azhar ba duk wannan laruri ne malam bai sa maye ba saboda galibin maye shigantaka ne take sa a fada maye ke sa malaman fiqh suke da wato tarjiya akan maganar maye suke da nauyin ba da uzuri wa mai maye to amma dukkan waɗannan uzurori ne da malam ya lissafa wanda sukan sa mutum a ce bai yi bai yi sallah ba har lokaci ya ainihin shiga cikin larure amma in banda wannan to sauran abubuwa shagala da aiki ko kuma wasa da sauransu wannan ba sa zama uzuri a shari'a wanda zai sa mutum ya jinkirin sallah face ya zama mai sabo abin da muka yi daidai Allah ya ba mu ladansa kuskure kuma ubangiji Allah ya gafarta mana wa sallallahu wa sallim ala nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin wa usalli wa usallimu ala as'adin nabiyyin wa ashrafil mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in an sanar da ni wata baiwar Allah ta aiko tana bukatar addu'ar ƴan uwa saboda wani laruri da take ciki muna roƙon Allah madaukakin sarki ya biya mata bukatarta Allah subhanahu wataala ya kawo mata dukkan lamuranta da sauki da kuma mu sauran al'ummar musulmi baki daya akwai wani bawan Allah nan kai ne mallam akwai wadda ke zaune nan zai yi magana na na tare shi ɗazu kai ne ko ya fita to wannan takarda tana cewa azahar da la'asar sun same mu a hanya ba mu tsaya ba sai da muka iso gida tambaya za mu iya la'asar ƙasar muna son mun iso lokacin la'asar wato ita kan azahar kun san hukuncinta la'asar ce tambayar imana to wannan shine yana daga cikin fa'idar wannan karatun da muka yi yanzu na sanin lokaci shine mu sani cewa waɗannan salloli da suke da alaka a zahar da la'asar da magariba da isha suna da kyakkyawar alaka ta lokaci idan ka samu ɗaya ka samu ɗaya mana in ka samu ta biyu to ka samu ta farkon in banda kawai ta farkon tana cikin laruri ne amma ba wai ta fita bane tunda kuwa haka ne to yanzu matukar kun iso lokacin da zai yiwu ku yi sallolin guda biyu, to kun iso a lokacinsu. Don haka, a zahar cikakkiya za ku yi la'asar ma cikakkiya. Duk da tambayar ta kunshi la'asar ne kaɗai, wala Allah sun riga sun hukunta a zahar kan ƙasar ce, tunda ta wuce, ba ta wuce ba. Tana lokacin laruri ne, ba ta fita ba. sallah ba ta zama ramuko sai lokacinta ya fita, da haka lokacin azahar bai fita ba sai rana ta faɗi. Inda a ce kun iso lokacin abin da ya rage rana ta faɗi bai wuce ku yi la'asar ɗin ba, abin da ya wuce rana ta faɗi bai wuce ku yi la'asar ɗin ba, to, azahar abin za ku yi azahar ne cikakkiya la'asar kasaru za ku yi azahar cikakkiya la'asar kasaru da sai an fara azahar sannan a yi a yi la'asar amma matukar za ku samu abin da ya kai raka'a biyar ku yi dadda azahar ku yi raka'a ɗaya ta la'asar to duka za ku yi cikakku ne don kun same su a lokacinsu to mutane da yawa suna wannan kuskuren mutum ya dawo daga tafiya ya samu an yi sallah a masallaci sai ya kasaru sai ce ai bai samu sallah ba a baka kasaru sai rana ba a kasarun azhar da la'asarin an dawo daga tafiya sai idan rana ta faɗi amma matukar an dawo da sauran rana to cikakkiyar sallah za a yi Allahu a'lam na'am da masu yin sallah azhar karfe ɗaya da masu yi ɗaya da rabi da masu yi ƙarfe biyu ta nuna kenan suwaye ne suka yi sallah suko suka fi sallah a lokacin da ya dace amsa anan shine wancan satin ma mun faɗa ko wancan satin da malaye magana akan wujuban muwassa'an wajibi ne amma wajibi mai yalwa haka da wanda ya sallah karfe ɗaya da wanda ya yi ɗaya da rabi da wanda ya yi karfe biyu duka waɗannan sun yi sallah a zahar a kan lokacinta zaɓaɓɓe wajibci ne mai yalwa babu ɗaya a cikinsu abin zargi ba za a ce mai karfe ɗaya ya yi gaggawa ba ba za a ce mai karfe biyu ya yi jinkiri ba amma wa ya fi lada shi ne wanda ya fara sauke sallah a farkon lokacinta wannan shi ya fi lada amma akwai abin zargi a cikinsu babu, akwai mai laifi a cikinsu babu. Allahu ala. Ana. Ya ce, a ya karanta a hadisi cewa manzo Allah salama ya yi jinkirin sallah asuba bai fito ba, har sai da mata da yara suka yi bacci. Ya ce, to ya za a yi conference ɗinsa, ya za a iya haɗa shi da karatunmu na yau ɗin nan cewa sulusun dare na farko wanda a lissafinmu gaba ɗaya ma ƙarfe tara ne ko ba haka ba shi ne batun nasa gaba ɗaya ma ƙarfe tara ne wannan gaskiya ne cewa annabi sallallahu alaihi wasallama kan yi jinkirin sallar isha har wasu su yi bacci ba kadai mata da yara ba na masallacin ma masu zikiri suna bacci Anas ya ce muna bacci har wani mu kafadarsa tana dukan kirjinsa har ma ka dinka ji wani mu yana min shari zuwa annabi sallallahu alaihi fito ba yace to ya za a yi a ce a- kaman karfe tara an samu irin wannan amsa anan shine ba mamaki ai lokacin ne kala-kala yanzu mu din wannan lantarkin da kake gani ne da kwalta ya sa karfe taran ba dare bace da hidindimu da ake da daddare da shaguna za a bude ko ba haka ba masu kada-kada suna ta yi yan gidan rawa suna ta yi yan gidan fim suna ta yi ana ta harkoki da kasuwanni shine zai sa ka ga ba je ka gidan da ba su da lantarki karfe taran sai ka samu duk an yi bacci shi dare da kake ganinsa walwalarsa jama'a ne in ba jama'a ba walwala don haka a ƙauye idan ka je yanzu idan ka je ƙauye yanzu hakan nan za ka samu ba kowa sai ‘yan masallacin ne kaɗai wanda suke jira a yi sallah kowa ya, ya, ya koma gida to karfe taran in ka bincika sai ka samu cewa mai sai ga babu kowa ɗin to karfe taran a irin wancan lokacin kuma a mutane irinsu mayaƙa wanda yan gari ya waye suna cikin hidimomi da kazar-kazar ba irin bubu mazauna inuwa tun da rana ma dama ka yi baccin ya ishe ka yanzu dare ya yi sai fitina kawai da haka ba irin mu bane su sannan masu ƙoƙarin su ga sun tashi da dare sun yi sallah ba irin mu bane masu hira karfe sha biyu karfe ɗaya in ka kwanta kuma ana as-salatu khairun minan naumi ana hayya ala salati hayya ala falahi ana kad kamati salatu da kyar kana ji kamar an maka tsinan nan duka saboda doguwar hira to duk lokacin ba iri ɗaya bane mutanen ba iri ɗaya bane na haka ba abun mamaki dan kaman karfe tara ya kai ga ana yin gyangyaɗi sannan kuma abu na biyu shine shi kansa lokacin canzawa yake yanzu a lissafinmu na karfe taran fa a kan rana tana faduwa karfe shida ne ranar nan fa akwai lokacin da take faduwa karfe bakwai saura kaɗan wanda a wannan lokacin ɗin sulusun dare na farkon ya tafi karfe goma da wani abu sha ɗaya saura tunda yanzu a lissafin namu ba tara da ashirin bane da arba'in ne to idan rana tana faduwa bakwai saura kaɗan kamar da azumin kun kula da arba'in da biyar da arba'in da bakwai azumin da ya wuce shida bakwai saura minti goma sha kaɗan. To kaga irin wannan lokacin ƙarshe magaribar kaga sai bakwai a yi ta. To sulusin dare na farkon ma sai ga ya tafi ƙarfe sha ɗaya saura. To a irin wannan lokacin za ka iya samu wala Allah irin wannan lokacin ne. To wannan kenan. Sannan ya ce kuma to ya za a hada shi da fadin Allah ta'ala inna rabbaka ya'lamu annaka taqumu adana min thuluthay al-layli wa nisfahu wa thuluthahu to nan ban fahimci wajen yin tambayar taka ba wato wala Allah kana nufin kenan ubangijinka ya san kana tsayuwa thuluthin farko na dare to idan har isha ana kaiwa tana kaiwa thuluthin farko na na na, na dare to ya annabi sallama ya fara sallar dare a wannan lokaci yaushe isha yaushe fara sallar dare me wa kake nufi ko kuma musamman yayi in yayi irin wannan jinkirin to anan za a ce maka to ai wannan ma babu wani abin wala Allah ranar da ya zo yayi isha da wannan hadisin fa da ka gani inda ire-iren sa jifa jifa ne hakan ya faru ma tukunna in kaga annabi sallama bai fito an yi sallah ba to lekowa yayi ta taga yaga masallaci ba kowa ladan ne da mutum uku ko hudu suna mutane suna ta hidimu ba su samu sun iso ba shi kuma baya sallah sallar jama'a ce duk sanda mutum ɗaya ya karu lada ne ya karu to baya gaggawa shi jama'a ne da haka gwargwadon jama'ar da kuka shiga sallah da su gwargwadon darajar sallar ku a wajen Allah annabi ya san wannan in ya lego ya ga masallaci mutum bakwai ne kuma ya san yana sallah ne da mutum kamar talatin sai ya fiska kawai sai an samu ishirin da wani abu sun zo su sannan sai ya fito sallah saboda sallar jama'a ne ba irin mu bane da an kira sallah ku uku ne a masallaci kun san masallacin nan cika ake kafin a idar da sallah ku uku ne sai a yi ikama ya saba wa sunna sallar asuba fa ya masallacin nan duk sallar asuba sai ya cika ya girman masallacin nan za ka yi mamaki a idar da sallar asuba ka ga sahun baya suna ciko sallah ni wani abu yana ban mamaki ba ku fahimce ni ba yawwa abin da yake kawo haka shine gaggawar shiga sallar da rashin jiran jama'a shi zai sa sallar asuba da ake da ake mata tsawon sura ake mata tsawon karatu tare da haka kaga wajen sahu biyu a baya a ƙaramin masallaci suna ciko sallah wannan ya nuna cewa an fara an daɗe da fara sallah ba sa nan to irin wannan liman ya san cewa jama'an nan daraja ce a sallar tasa in ya ga 'yan tsararin mutane guda uku ko hudu to sai ce mu ɗan jira jama'a su ne albarkar sallar tamu to haka annabi yake shi sa a sallar isha din sai ka ga ya ki fitowa sai har jama'a sun haɗu sai ya fito sai a yi sallah to kaga wannan wani abu ne da ke faruwa jifa jifa to to to faɗin Allah ta'ala kuma ubangijinka ya san kana tsayuwa a sulusun farko da tsakiyar dare da ƙarshen dare wannan ana karantar da mu ne cewa annabi sallallahu alaihi wasallama yana yin sallah a duk lokutan nan guda uku wata rana yakan yi mai yiwa in yi sallar isha sai ya kiyamu lailinsa sai ya kwanta ya bacci to wannan kuma ba matsa matsala da zaran an yi isha kiyamu laili ya fara ba sai kiyamu laili sai dare ya tsala ba da zaran an yi isha kiyamu laili ya fara to yakan iya yana isha wata ran ya kiyamu lailinsa yana komawa gida sai ya kiyamu lailinsa sannan ya kwanta bacci shine ma'anar abun kaga wannan asulu sun dare na farko ne wata ran kuma zai dan rintsa ya tashi sai ya yi a tsakiya sai ya koma ya kuma ya yi bacci sai ya zama sallah ta raba bacci biyu wata ran kuma wanda kuma shi ya fi yawa in ya tashi ya tashi kenan sai ya tashi a karshe daga nan kuma har sallar asuba to abin da Allah ke ba mu labari kenan Allahu a'lam to da ina ce sallah kawai zamu to ga mutum biyu sun daga hannu na ga zamu takaita daga suna mu ga tawana Na'am. Na'am. Eh. Gaskiya ne. Gaskiya ne wannan. Yace yawanci magana shiga sallah da wurin nan laifin mamu ne. Wannan ko shakka ba na yi kuma duk ayyar da ne wannan maganar mamu nake zarga. Cewa su ne suke matsawa limamai har kai ga limaman sun haƙura sun bi su. Manzo Allah sallama dama ya faɗa ya ce za a yi za a yi wani lokaci a ƙarshen a ƙarshen duniya wato mabiya su suke rinjayar ababen bi kai da za a bi sai zama mai bin ka shi zai rinjaye ka da yana daga alamun tashin alkiyama da haka shi shine liman an naɗa shi ne saboda cancantarsa amma yanzu kuma kai kai ne mai gwada masa a yi sallah kai ne mai gwada masa ya kamata kuma akan sallah fa ba akan kasuwa ba akan sallah to kaga harkar sa ce ya kamata a bar masa kayansa manzo sallama yace ladan ne yake mallake da kiran sallah liman yake mallake da shiga sallah da haka hakkin liman ne shiga sallah ba hakkin kowa bane ba wanda yake da hurumi ko ikon ya ce wa liman a shiga sallah wannan kuskure ne gaskiya amma in gafala yayi bai san lokacin shiga sallah ya yi ba ya gafala sai aka tuna masa to wannan babu laifi amma gaggawa a zo a shiga yana gani yana sane a ce masa bismillah bismillah zo ka shiga zo ka shiga wannan kuskure ne gaskiya kuskure ne an taɓa mun haka a wani masallaci a sallar magariba wani ya kira sallah yana kiran sallah yana kammala kiran sallah irin yadda aka saba ana yin nan sai ce yau malam bismillah bismillah lokaci ya kure to ba san rikici kuma ba lalle ya fahimce ni a wannan takaitaccen lokacin ba sai na wuce na ce to ba damuwa sai na wuce ba dai sallah yake so ba na ce kuma na kama gaban yi ni ko na rike mutane kuma lokacin ba mu mutum biyar ba masallacin kuma na san kafin idan da sallah sai na ga har haraba an cika na ɗame sallar nan ban yi da wasa ba na yasa ina da wata 'yan sura ta da na kiyaye na yi tayi ana idan da sallar ransa ya ɓace tashi ya fice saboda ba daidai bane ba sai ana gaggawa a sallar mai abin gaggawa a ciki abin gaggawa kuma kayan jama'a ne a jira jama'a gaskiya ne malam laifin mamu ne da Allah mu rage da nayi magana akan yadda ake a sallar magariba an nayi tsokaci cewa lokacin ana kiran sallah dan yana kiran sallah sahun gaba ana tsaye ana jira ya idar a shiga sallah yana idar da kiran sallah kuwa za a dinga waya ana dubawa wa zai- liman din bai zo ba waye zai wuce da lokacin ya kamata a yi kabbara kawai mai- mai sa raka'a biyu raka'a biyunsa wanda ba zai yi ba ya tsaya a ɗan jira haka wanda yake alwala ya kammala wanda yake nesa ya karaso wanda yake son samun ladan nafila ya nafila wanda yake son addu'a lokaci ne na falala tsakanin kiran sallah da shiga sallah yayi addu'a duk abin mutane dama su ta addini amma duk sai a toshe kawai a samu a gama a tafi kuma ya idan din shikenan sai ga wani ana idar da sallah sai ya fita sai ga ya kama benci ya dauna ya caka hulaka ya gama na za a je Allah rufa asiri malam kane na ƙarshe alaikum salam wa rahmatullah eh duk wanda ya duk wanda ba ma yace wanda ya kabbar sallar la'asar lokacin ta bai yi ba ko sai lokacin laruri ya shiga sai ya gano cewa lokacin da ya kabbar sallar la'asar lokacin ta bai yi ba zai sake ne ko yaya zan ƙara maka hadda mai kiran sallah duk wanda ya kira sallah lokaci bai yi ba sai ya sake duk wanda ya kabbarar harama lokacin sallah bai shiga ba sai ya sake daga kabbarar harama yana kabbarar harama lokacin ta bai shiga ba to bata yi ba don haka lokacin da ya gano yayi wannan kuskuren sai ya sai ya sake ta don haka ko da a lokacin laruri ne to zai dawo zai dawo ya sake ta bai yi la'asar ba Allahu a'lam subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik